أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وقروء المحو وكل ما يسراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بانوار شروقه اما بعد اموا فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin alhamis sha ɗaya ga watan ramadana hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin maka zuwa madina da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya tsara haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a masallacin marigayi a lajin halibu dan iya wanda yake yogire a jimaita jihar adamawa domin ci gaba da ƙoƙarin fahimtar littafin Allah subhanahu wa ta'ala da raya waɗannan sa'o'i na wannan wata mai albarka da ƙoƙarin fahimtar littafin Allah subhanahu wa ta'ala littafin da Allah ya saukar da shi domin ya zama waraka daga dukkan cututtukanmu domin ya zama mana fitilla da haske da zai haskaka mana hanyar mu har mu gan mu a birnin yardar Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da samun yardarsa ya azurta mu da aikata ayyukan alkhairi waɗanda za su azurta mu da samun kusanci zuwa gare shi Allahumma idan ba a manta ba a majalisin da ya gabata don wa masu albarka mun tsaya akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul juma'a ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'a na'am
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسر كسوما في صوتا نوانا ودنا عيوي sai babu laifi a matsayin matashiya makara yin fassara ta kai tsaye domin fa'idar ta isa zuwa ga kowa idan nudiya lis salati min yawmil juma'a Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ana kuka miƙa wuya da Allah subhanahu wata'ala a matsayin mahaliccin ku kuka yarda da cewa umarnin shi dole a ji to inda gaske ne ga wani sabon umarni shi ma ku idan nudiya lis salati min yawmil juma'a idan aka aka yi kiran sallah kiran sallah wanda ake yi lokacin da imam ya hau mimbar ya shigo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai a sai a kira sallah ko wannan kiran sallah idan aka yi shi fas'au ila dhikrillah wa dharul bay cikin hanzari hanzarin zuci da tattara ina ku ina ku a zuciyar ku koma zuwa ga abin da yake gaba na ambatan Allah subhanahu wata'ala wadarul bai ku bar duk wani kasuwanci da duk wani cinikayya zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun aikata wannan abun ma'ana an sa kiran Allah da yin hanzari ku tafi masallaci ku je ku saurari huɗuba ku yi sallar juma'a wannan shine abin da ya fi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun inda kun san irin lada da matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar ma mai ambatan shi mai ansa kiran shi mai yin sallah fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ard idan aka kammala sallah ko aka gama suna cewa ba cewa an gama sallah aka ce an idar to duk ɗaya ne kawai hausa ce ta bambanta shi wanda ya ce an gama sallah ai ya san ba yana nufin an gama gaba ɗaya ba ne ko? sai a ce in ka ce na gama sallah a ka ce ka idar da to idar ruwan shi ba ai gamawa ce kawai hausa ce ta bambata a takaice dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan aka kammala sallah qudiyat as-salah wata sallah as-salah din da ta gabata idan nudiya lis-salati idan aka kammala sallar juma'ar da ɗazu aka ce ku an sa kira idan an kira ku idan an kira sallar idan kudiyar salatu fantashiru fil ardi daga nan sai ku watsu a bayan ƙasa ku watsu da wata manufa an تنتشروا في الأرض وابتغوا من فضلها كنا masu neman falalar Allah da arzikinsa da buɗinsa wadkurullaha kafirin amma kada watsuwarku wajen neman arziki da kasuwanci ya shagaltar da ku ku ƙara manta ko ku manta abin da yake ƙara muku kusanci zuwa ga Allah shine yawan ambatan Allah saboda haka an gama sallar juma'a kowa ya koma hidimarsa dan kasuwa ya koma kasuwa mai ofis ya tafi ofis mai shago ya tafi mai wata rumfa ya tafi rumfarsa to ku ci gaba da yawaita ambatan Allah wadkurullaha kathiran la'allakum tuflihun wannan ita ce hanyar dacewa hanyar ne samun babbar riba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mun fara bayani jiya akan ma'anar aljumu'a wannan lafazin na jumu'a a asali a harshen larabci za a iya ana iya cewa aljumu'a ko aljum'a ko kuma aljuma'a duka za ka iya cewa aljumu'a kamar yadda ya zo a ƙwarƙani zanu iya da salata min yawmin jumu'a ce sannan za ka iya cewa aljumu'a yanzu misali a magana ta yau da kullum idan na ce ranar juma'a daidai za a ce na yi kuskure ce a ka zo ka ce juma'a malam ba wace juma'a ma yake cewa kaga ya ƙara wawa ma shi ya fita daga cikin lissafin ko kuma in ce ranar juma'a juma'a daidai juma'a sun mi yake juma'a juma'atu juma'atan li annaha tajma'u nas ko lishimai adadin kadir biha saboda taruwar adadi ne yawa wanda sun fi biyu a cikin jama'a idan nudiya bis salati idan aka kira sallah wannan jumlar tana tabbatar da mashruɗiya ko yadda aka shar'anta kiran sallah wanda wannan aya ce ta biyu daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya ambaci kiran sallah a cikinta ko a cikinsu ayar farko Allah yana cewa wa idza nadaytum ila salati takhuduha huzwan wa la'iba ko wace sura suratul maida wasu daga cikin malamai suka ce akwai wani istinbadi mai ban sha'awa ma'ana istinbadi wani hukunci da ko wata fa'ida da za a fitar idan aka yi la'akari da ayar surar ma'ida da ayar suratul juma'a ayar suratul ma'ida Allah subhanahu wata'ala yana magana ne akan munafikai da waɗanda ba su imani ba ko kuma waɗanda suke kafa ɗaya a cikin addini kafa ɗayan a waje ba su da cikakke tsaftataccen imani to daga cikin alamomin rashin imaninsu da rashin miƙa wuyarsu da Allah idan aka kira sallah ittakhadhuha huzwan wa la'iba sai su rika ɗaukan kiran sallar nan ko ita sallar abin wasa abin shiriritarwa ba sa kimanta ta ba sa ba ta matsayi mana ba sa halartar sallar jam'iyya sai malamai suka ce to daga anan za mu fahimci cewa kiran sallah anan wannan ayar yana magana ne akan kiran sallah salloli biyar congregational prayer kenan salloli guda biyar da muke da su asuba azahar da asar magariba da isha kaga babu juma'a a ciki juma'a ita kuma ina ta samu kiran sallar ta idan nudiya da salati min yawmin jumu'ati ta ida ta biki ana ita ma kiran ita ma sallar juma'a tana da kiran sallah kamar yadda sauran salloli guda biyar aka shar'anta kiran sallah lokacin da za sai suka ce to bayan waɗannan sallolin babu wata sallar kuma da ake mata kiran sallah ana daga cikin sallolin da muke ne da kullum sallar idi gaba za a mata abin nan ba a kiran sallah sai suka fitar da hukunci daga waɗannan ayoyin guda biyu in ba ka cire sallar da ake yi na kislewan wata ba misali ko rana as-salatu jami'a as-salatu jami'a ina fata mun gani abu na gaba daga cikin abubuwan da malamai suke ambata a ƙarƙashin wannan ayar shi ne halala da matsayin kiran sallah a musulunci da darajar mai kiran sallah shi kai tun daga ta an ambaci aikinsa idan nudiya lis salati kuma shelan nan ko kiran da yayi ba na aje kasuwa bane tunda a ƙarshe Allah ya ce zalikum khairul lakum to duk abin da ya gabata daga cikin abin da ya gabata kuma kiran sallah mun fahimta wanda kuma a sunnance an samu hadisai waɗanda ke tabbatar da matsayin mai kiran sallah daga cikin waɗannan hadisan manzara masu sallah yake cewa idan mai kiran sallah ya kira sallah to babu wani abu gabas da yamma kudu da arewa wani tsuntsu wani kaza wata wani abu da zai sautin shi zai iya kaiwa gare shi face sai ya masa shaida ranar tashi alfiya daga shi aikin sosai ne yake ka rika kiran sallah ga hadisin bukhari masu kiran sallah su ne suka fi tsawon wuya ranar tashi alfiya mun fahimta akwai wani mutum da na sani mai kuɗin gaske a madina mai kuɗi ne sosai kuɗi masu numfashi jama'a hoton na zuba kace na ambatai ne kuɗi masu numfashi sosai yawa kuɗin da ba sai an ce gasu ba da kansu suke magana to a masallaci shi shi yake kiran sallah ba ya yadda shi yake kiran sallah saboda sanin halala halalin kiran sallah in kana so ka san ma'anar kuɗin da nace yana da shi tun shekara talatin da suka wuce yana da shagunan gold sun fi saba'in sun fi saba'in shekara talatin da suka wuce amma ga fa'ida ya kamata mu ambata me ya dalilin da ya sa tun lokacin shakin ba yana da rai bawan Allah nan sai ya daina harkar gold me ya dalili lokacin da ya ji fatawar yadda riba take shiga cikin harkar cinikayyar kotu wanda daga cikin sharadi da mazaba masu sanar ya gindaya shi ne a yi yadda da ya ko ba ni gishiri in ba ka wanda yanzu yanzu to sai ya bincike sai ya ga masu siyar da kayayyaki a shagon shi suna saka shi ba sa yi yadda ya kamata sai ya ce wallahi wannan dukiya na ce bai yadda ko ya sani ko bai sani ba a bari haramun da riba ta ta shigowa dukiya ta gaba ɗaya rana ɗaya sai ya narkar da balabalan nan duka ya mai da su tsaba da koma harkar yarda da harkar gidan fa'ida da ya sa muka ambaci wannan ta duba ta ga tsantsan shi kada wani abin da yake na riba ko haramun ya shiga dukiyarsa to me wannan dukiyar shine yake kiran sallah kuma a masallaci shi kiran sallah ba na rasan aiki ba ne ba sai mutum bai da aiki ba sai zuwa a shi ne aikin kuma duk sanda ka samu dama from time to time karka kiran sallah in an samu dama ka zo illa dani zai dan daga maka kafa mace ba ka dama ka kira in kuma wanda yake ganin gado ne ba za ka taba ba to ka sai ka kare shi idan nudiya lis salati to tunda mun ambaci kiran sallah ana da kyau mu ci da fa'ida kiran sallah jama'a shi ma yana da iliminsa yana da karatunsa lafuzza ne ingantattu da suka zo daga wajen manzon Rahama sallallahu waɗanda yadda suka zo haka ake ya kamata a yi furuci da su idan Allah ya ya tafa magarinka nono ya maka gamo da takar kai ne mai kiran sallah a masallacinku to yi ƙoƙari ka koyi kiran sallah ma'ana lafazi da furici wanda yake daidai wani lokaci za ka ji ana kiran sallah ana ashan kuskure ne za ka ji ana hayya ko hayya duk wannan yana canza ma yana bayuwa zuwa ga ma'anar da ba ita ce asali abin da ake bukata mun gane ko akbar allahu akbar allah duk waɗannan kurakurai ne waɗanda ya kamata ladanai su gyara sannan kai mai sauraron mai kiran sallah akwai ladubba akwai abin da ya kamata ko daga ciki mene i'anatu ko tarji'u ma qalahu al-mu'adhdhin wanda yake isarwa wanda yake kiran sallah ka rika maimaita abin da yake faɗa ya ce Allahu akbar Allahu akbar ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ashhadu an la har haka za ka ci gaba hayya ala salah la hawla wala quwwata illa billah hayya ala salah la hawla wala quwwata illa billah hayya ala falah kai ma la hawla wala quwwata illa billah mu koyi wannan jama'a yana daga cikin addinin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya koyar da kuma ba za su taba zama daidai ba da wanda yake jin kiran sallah yana maimaita abin da ake faɗa da wanda kuma ya shagala yana wata hidimarsa mun fahimta hasali ma fas'au ila zikrillah da aka ambata za ka iya yin istinbadi ka fitar da hukunci ka alakantar da shi da idanudiya sanda ka ji ana kiran sallah za ka maimaita to in ka maimaita kuma akwai cin karo da ka maimaita kuma ka zauna a sai ka tashi ka je ka yi abin da ya kamata ka bar abin da kake da kasuwanci to haka za ka ci gaba da maimaita abin da mai kiran sallah yake maimaita har ka je la ilaha illallah yana cewa la ilaha illallah kai ma ka ce la ilaha illallah daga nan sai me sai me na gaba jama'a kullum dai kuna yi yawwa sai salatin annabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid to kai wannan sai me
اللهم رب هذه الدعوة التامة na'am اللهم رب yawwa was'alu was'alu li al-wasila kamar yadda ya zo a hadisi ku neman mun babban matsayi na gobe kiyama wannan matsayin da zaka roki Allah ya ba Annabi sallallahu alaihi kai ne zaka ci albarkacin sa kai ne zaka ci gajiya amma shi Annabi sallallahu alaihi an riga an tabbatar masa asa an yaba aka rabbuka maqama mahmuda tabbatacce ne to kai ne dinka ƙara samun kusanci ne Allah kusanci zuwa ga manzon rahama sallallahu alaihi sai kai ta lizumtar roƙon ma Annabi sallallahu alaihi wannan matsayin dan kai ma miyan ka rika tsinkewa ka rika koyi da annabi sallama din ka samu dacewa da cetonsa gobe kiyama sai daga nan bayan salatu annabi sai ka ce Allahumma rabba hadhihi da'wata tamma rabba hadhihi da'wata tamma wa salatu qa'ima ati muhammadin ati muhammadan al wasila wal fadila wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'ada ka gama kenan sai ne sai rabitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula daga nan sai mai sai addu'a kana da arai da gaske ba tsakanin kiran sallah da ta da idama ai yana da cikin wajajen karban addu'a ko jama'a mu rika kirda da irin waɗannan lokutan ka rika bibiyan duk lokacin da ka ji ya inganta mazara sassana ya ambaci alalansa to an ambata ne fa dinka kai amfani da shi so wannan shine daidai da an gama kiran sallah ka maimaita na farko kenan na biyu ka yi salatin manzon rama sallama kuskure ne daga gama kiran sallah ka fara Allahumma rabba hadi da wata tama sai ka yi salatin annabi tukuna sannan sai ka zo da addu'ar daga nan sai rabitu billahi rabban daga nan kuma sai addu'a ga wanda ya samu ta idan nudiya lis salati min yawmin jumu'ati ko fas'au ila zikrillah as-sa'i anan asalin as-sa'i shine ko tace tafiya cikin hanzari shine asali amma ba kowace kalmar da ta zo da as-sa'i bace take fa'idantar da cewa tafiya ba wani lokaci za a iya faɗan as-sa'i ana nufin aiki ko inna sa'yakum la shatta aikin ku daban wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum ay wa amila laha عملها fa huwa mu'min fa ulaika kana amaluhum mashkura shine sa ko to da wannan ne malamai suke cewa abinda ake nufi a nan fas'au ila dhikrillah ba ana nufin wai ka fito a ɗari biyu cikin hanzari ba abinda ake nufi ba ke a'a hanzarin zuci ta tattara ina ta ina ta ta bar komai ya kasance zuciyarka ta cika da shauki na ka je masallaci ka ambaci Allah wannan shine abin da ake nufi tunda ai hadisi ya inganta wanda manzara masu salama yake umarni da cewa idan za ku zo sallah ku zo cikin natsuwa to shi kuma asai tafiya ne cikin hanzari in asalin tafiya ake nufi to kaga ba ma asali ba asali ba tafiyar cikin hanzari ake mun fahimta wanda umarni ne na manzon rahama sallama cewa ku zo masalla cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali wanda wasu daga cikin malamai suke cewa tun daga tafiyar ka zuwa masallaci tun daga nan ake gane yanayin yadda za ka yi sallah ko ba haka ba wanda ya zo a guje yana haƙi to a cikin sallar ma haƙi ne in kuma yana haƙi ka san dai babu natsuwa wanda ya faɗo masallaci ya wurgar da takalmi kafar dama can wancan ya shigo muku da kafar hagu cikin masallaci saboda sauri din ya samu ruhu ba zai samu za a samu abin da mun fahimta amma shi yasa da a ce muna yin abin da yake daidai da sallolinmu sun ƙara ɗanɗano sun ƙara gari asali kiran sallah ana nufin ka taso ne ka bar abin da ake amma yawanci mu ikama ce ta zama kiran sallar ne an tayar ne an tayar ne ba a tayar ba a to bari in ƙara sai an tayar ake fitowa kuma shari'ar Allah jama'a akwai hikima waɗannan hukunce-hukuncen da muke ganin an sanya suna da hikima su ne suke ba da suke ba ibada ɗanɗano yanzu misali mutumin da ya san lokacin sallah sai ya alwala daidai da lokacin da yake kirga don lokacin sallah ne ana kiran sallah ya zama na take a nan sai ya bar abin da yake sai ya zo masallaci ya samu ya samu ya yi nafila da karatu ko gudu ya zauna ya yi tasiri ya yi hikir ya ɗaga hannu ya roƙi Allah sannan sai aka zo aka yi kawa kai ka san sallar da daban da tashi da wanda sai da aka kira sallah aka fara hidama sannan ya alwala alwalan ma ba za ta samu nutsuwa ba saboda burin ka yanzu fatar fatar bari kai sauri ka zo ka samu mun sa kwaɗayin samun sallah ba lokacin da ya kamata ba inda gaske kana so ka samu sallar to kai mata shiri tun da wuri ma amma me yasa sai an tayar ne za ka zo ka nuna kwaɗayin ka na ka samu raka'a ka zo a guje wani tun daga sahu na bakwai zai yi rukuku ma sai an dago ya ya ta tafiya ya ta tafiya har ya zo ita wannan laisa ne na fiye su ba shi ke nuna kwadayin samun marasa ba kwadayin shi ne ke shiri tun kafin ta da ikama ka zo cikin nasuwa ka yi abin da Allah da manzansa suka koyar kuma suke so. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة fasa'u ila dhikrillah anan jama'a mu kalli wannan lafaz yadda Allah ya ce ku yi hanzari ku bar komai ku fuskanci ambatan Allah to abin tambaya nan me ambatan Allah me ambatan Allah sala as-sala arama yace sallah sallar juma'a akwai wata ma'ana ban da wannan zikirin ambatan Allah da aka ambata a nan mai ake ne malam ya ce sallah idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa dharul bay dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyat as-salatu fantashiru ba ce fa idza qudiya zikrullah ya ce fa idza qudiyat as-salatu a nan bambanta tsakanin zikirullah da as-sala yana nuna zikirullahi da aka ambata yana ɗaukan ma'anoni guda biyu ma'anar farko hudu ba hudu ba zikirullahi ma'ana ta biyu as-sala sallah idan bai na muka samu wannan sai Allah ya ce fa idza qudiyatis salati idan aka kammala sallah aka gama sallah to ya nuna a ce ashe zikirullahi da ya gabata ba sallah bane kadai har da hudba shi yasa wasu da cin malamai sai su ce sallah wasu ce zikrullah su ce sallah wasu ce a'a hudubar ma ake nufi amma magana mafi rinjaye fasau ila zikrillah fasau ila al-khutba wa ila as-salah to me fa'idar wannan istinbat me amfanin wannan bayanin amfanin wannan bayanin shine abubuwa kamar haka wanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗora masa jagorancin mutane domin sallah a hudu baki na ranar juma'a ya hudu ba ya sallah ya gane abin da ya fito da mutane daga gidajensu me ya fito da su zikirowa sun zo da su zikirowa abin da ke ƙara tabbatar da cewa hudu ba ambatan Allah ne ku tuno da hadisin manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama wanda manzon rahama sallallahu alaihi ya ce idan ran juma'a aka waye gari ran juma'a mala'iku suna zuwa bakin masallaci su tsaya suna ɗaukar list da rijista na waɗanda suke shigowa muhammad shine Muhammad ibn Abdullahi al-Yulawi misali dan Yola ya zo karfe tara aran ma malam Mustafa ya zo goma da kwata wani ya zo lokacin kaza wani ya zo kaza masu hawa feda misali ya zo minti ɗaya kafin liman haka za su ta rubutawa da zarar liman ya shigo ya hau mimbari sai su rufe wannan kundin nasu na ɗaukan rijista sai manzo Allah sallallahu alaihi sai yake fa yastami'una ila dhikr su ma sai su ji ambatan Allah ne ambatan Allah anan hudu ba kaga wannan hadisin yana fassara maka fasau ila zikrillah cewa tabbas hudu ba ta shiga to in haka ne ashe kai da ka hau minbari kana hudu ba ya kamata ka san cewa ambatan Allah take biyar da mutane kai ba bbc reporter ba kai ba ma'aikacin voa ba kai ba political analyst ba ne mun gane mimbari yana da wata martaba da darajar da asali an yi shi ne na juma'a idan zikirun ladi dan ambatan allah to bai kamata ya zo wajen ba da labarai ba bai kamata ya zo bayan wajen kanin labarai da ya faru ya faru ya faru eh sai ɗan labarin da akwai izina a cikinsa daidai gwamnati ya zama gishiri a miya kada wajen sanya gishiri a miya miyar ta zama gishiri gaba ɗaya mun fahimta wannan yana da matuƙar muhimmanci mutane sun fito ne domin su ji Allah da manzansa ba sun zo suka ba da labarin kanka a na je waje kaza na je kasa kaza na ga wani na ga wani ba abin da ake bukata ba wanda yana da lokacinsa sanda za ka kafa kujera ka ba da labarin wani abu na rayuwa ko wani abu da ka sani amma hudu ba hudu ba kun san abin da balarabe yake cin da zubda ba haushe ya ce dalce ma'ana tataccen abu wanda aka tace aka ƙara tacewa aka rariya ɗar laushi to ita ce hudu ba an gama regewa an tace ƙarshen wanda shi ne mai amfani shi ake so a baka din ya zama guzurinka na wannan satin to idan ka zo aka cika ka da labarai mai karke na wannan satin abin da yake ƙara tabbatar da cewa hudu ba zikirun lahi ce ambatan Allah ce ambatan Allah ne subhanahu wataala shine wani wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya hau minbari kawai sai a ji ya karanta ayoyi ma fa wal qur'ani har wata daga cikin sahabbai ta ce ita bata haddace suratu qaf ba sai daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yadda yake karanta ta a minbari yanzu da wani mai huduma zai hau mimbari bayan ya gama inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu kaza kaza ya ayyuha ya ayyuha di ya gama amma ba yaqulu Allah ta'ala qaf wal qur'anil majid ko kuma amma ba yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala sabbaha lillahi ma fi samawati kaza kaza ya jawo mai idan kafin ya ga dama zai karanta misali ya kai har ya kai mai rabinta sai ce ce a ƙulu ƙauli hada wa astaghfiru Allah al-azim al-jalil li wa lakum wa lisa'ir muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim sai sai ya kare mu kewa hudu ba ce biyu ce amma ba ibadallah fa yaqulu Allah ta'ala wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كذا كذا أي شيء سنسي شيء ويما النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي كذا كذا كذا كذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سيسر لا يقول إبا من الشوق أحسن من شكوى بيقارب كومي وكوي آيين يجفع ai hudu ba ya ziyar da mutane zikirun ba amma ba babu laifin an fashin baki an ɗan ƙara an ɗan yi bayani kamar yadda shi kuma karatun sallar juma'a daga cikin sirrin da ya sa aka ce a yi shi a bayyane shi ma din masu sauraro su samu guzurin ayoyin da za a karanta su ji wa'azi su rike su da rike wannan wa'azin su tafi da shi gida mun fahimta shi yasa ya zama na asali shine huduba ta zama takaitacciya karatun sallah ya zama ya san wannan shine asali mun fahimta kuma a wannan babu su kansa limamai suna buƙatar a faɗakar da su musamman lokacin da ake tsananin zafi sai ga an tsawaita huduba mutane layin sau da yawa ina tausaya ma mutane in ga mutane saboda san su da alkhairi duk sun yi sahu amma rana tana gasa su kuma sai a minti talatin arba'in ana ta gudu yana da kyau a jiyar da mutane alkhairi a faɗa mutane Allah da manzansa amma kuma tare da tausaya tare tare da zaɓo kalmomi takaitattu waɗanda za su isar da sako mun fahimta babu mamaki shi ko maliman iska tana ta fanka tana ta kada shi mutane so yana da kyau fiqihu ne fiqhul mar daga cikin abubuwan da suke nuna dattakon liman da sanin ya kamata shi shine takaita gudura mun fahimta إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله bawan Allah tunda ambatan Allah zaka yi ma'ana zaka matsa kusa da Allah ke to wannan yana buƙatar shiri daga cikin shirin nan shine a wannan yini kai ka ɗau wanka ka yi wanka ka tsaftace jikinka ka samo kaya masu kyau ka sa in so samu ne kasance fararen kaya za ka sa su ne abin nan mafi darajar kaya sanya turare mai ƙanshi sosai wanda kafin ka iso zai iso ko ka ce ga wani nan zuwa umar ibn abdulaziz allah ya yarda da shi a rayuwarsa kafin lokacin ya zo ya ɗan bar ya rage kwanan sanci ya koma zuhudu sosai ana jin mata sukan ji ƙanshin turarensa in ya shigo a gidaje ce ai umar bin abdulaziz ya shigo a wannan ai ga ƙanshi tare da mutum ya rika sanya turare yana da kyau babu ba daidai ba ne ya kasance sanda za ka shigo waje a ji yanayi ya canza wannan ba daidai ba ne sosai jama'a wani abu ne da dole a rika faɗa mu rika tsafta jama'a kuma wani turaren yana farowa ne daga cikin gida ba daga waje ba kun gane cikin gida ne ko ba gane cikin gida ba sai an gyara cikin gida to sai turare shi kuma ya zo sai ya zama nurin alamu amma idan ka bar ka watsa turare a kan bola wannan tana nan mun fahimta san ni ban cika fara zance ba sosai amma dai na san kun gane da kike nufi ma'ana duk abin da ya kamata a cire a cire a jiki wannan in ana yin haka asali sai jikin ya zama akwai tsafta tare da shi babu wani hamami babu wani bashi babu wani ɗumamar yanayi sai kuma a biyo da turare turaren nan kuma kala biyu ne akwai shi ma na cikin uwar ɗaka akwai na waje ma'ana na hammata ko na abin nan sannan da wanda za a fesa duka waɗannan suna da matuƙar muhimmanci a kula da su ku tuno da hajjin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu da ya sanya turare har sai da aka ga turare yana dugowa ne da gashi ci sai ka san nan wajen asali turaren shi ma an masa alfarma ne aka sa shi saboda jikin ma mafakugar kanshi kenan sallallahu alaihi wasallam shi ma turaren da za a bashi dama yayi magana da ya yi godiya ga Allah da aka ba shi dama ya taɓa fiyayyen jiki mai tsarki. Amma duk da haka domin a koya mana sai ake sanya turare. Da haka mu rika sanya turare jama'a sosai. Ka sanya turare sosai. Kuma ba laifi ba ne in akwai turaren ran juma'a ma wanda na musamman sai kasance a sa kaya masu kyau. A sanya turare. kuma in so samu ne a fito da wuri ta ji listin da ake ɗauka ga hadisin manzara masu salama da ya bayani wanda ya zo a sa'ar farko ranar juma'a kamar ya ba da sadakar rakun haka haka har a zo baka anna ma karraba da jaja kamar ya ba da sadakar kaza har a zo bai ba kamar wanda ya ba da kwai a zamanin nan masu kansu suka fi yawa ma an samu yawanci sai an fara hudu ba muke zuwa ko amma in za ku tuna jama'a ku tuno da yarinta tarbiyyar iyayenmu da dan Allah yaushe ake zuwa juma'a goma yawanci yanzu kuma fa kaga wannan yake nuna cewa akwai wasu alkhairai da muke zaftare mu kan kanmu wannan da suke da alaka da falalar idin sati ma'ana ranar juma'a ke daga cikin tunda mun fara ambata wasu da cikin ladiba mu kara biyu ko uku daga cikin abubuwa masu muhimmanci na wanda ya kamata a kula da su ranar juma'a shine idan ka zo masallaci kana sauraron hudu ba to ya kasance akwai kyakkyawan sauraro kyakkyawan sauraro babu magana kusa da kai babu magana ka gaida wani daga cin abin da ake yi ba daidai ba shine da mutum ya shigo masallaci ranar juma'a kila ana kila ana huduba sai kuma ya fara gaishe da mutane sannan ya zauna wannan kuskure ne har wani lokaci wani in ya gaishe ka kai kuma kana jin nauyinsa sai kai ma ka raka shi assalamu shikenan ya farar maka da darajar sauraron huduma mun fahimta wannan ba daidai ba ne shi yasa har ko addu'a ko addu'a liman yake yi ake so ya ake buƙatar ka ce amin amma ka faɗa da muryar ta ƙasa ƙasa sannan ko ba tare da daga hannu ba mun gane ana cikin kuɗi ba duka waɗannan suna da cikin ladubba masu matuƙar muhimmanci wasu daga cikin malamai ko kafin nan cikin ladubba waɗanda ya kamata mu kula da su shine ana yana da kyau ka yawaita salatin manzon rahma sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a yawaita salatin manzon rahma sallallahu alaihi wasallam gugu da ƙari manzon rahma sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga wajen shi cewa akwai wani lokaci akwai wata sa'a a yin juma'a ko a ranar juma'a bawa daga cikin bayan Allah ba zai taɓa dacewa da wannan lokacin a daidai lokacin da ya yi tsayuwar daka wajen roƙon Allah ba face sai Allah ya biya masa bukatarsa tsayuwa a nan ba ana nufin ba ba dole ba ana nufin wai ka tsaya ka tsaya kana addu'a ba haka ake nufi ba a'a doing diligently ka riƙa yin addu'ar da gaske shine abin da ake nufi da tsayuwa akan addu'a to malamai suka dinga tattauna wani lokaci ne ma- magana mafi rinjaye wallahu alam ita ce ma'ana sa'ar karshe na ranar juma'a to a irin wannan lokacin tana tafiya ne kina kicin ne kina girki kina salata ne kina addu'a kana wani abu kana office ana meeting ana meeting tana sauraro kana addu'a ba dole bane sai ka samu dama ka kalli gabas ka zauna kana addu'a dirshi a'a daga cikin fahimtar darajar lokaci duk lokacin da yake da daraja da matsayi to ka ci ribarsa a kowane yanayi kake wannan yana da matukar muhimmanci akan abin da ya shafi hudubobi guda biyu a wasu daga cikin malamai a, sun ambaci cewa huduban nan guda biyu suna wakiltar sauran raka'o'i guda biyu ne da aka cire daga daga sallar juma'a daga sallar azahar wacce take ita ce asali raka'a hudu sai aka mai da ita raka'a biyu mun fahimta da maganganu dai masu faɗi a wannan bar إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الله يقول كبر cinikayya amma asalin lafazin albai siya ne afwan siyarwa ba a fulanun li fulanin kaza wane ya siyar ma wane kaza to shin wannan lafazin yana nuna siyan kuma ya halatta kun fahimci tambayar asali kalmar albai ita ce siyarwa ma'anarta ma'ana in gundarin lafazin za a bi sai a ce ku daina siyarwa to shi yana nufin ba laifi ku siya ne ba haka ake nufi ba ana nufin kar ku siya kar ku siya to amma ina muka samo haramcin kar ku siya kuma idan haka ne daga lafazin annabi dalili shine wani aiki ne da baya yiwuwa ta bangare ɗaya mun gane duk inda ka ji an ce na sai kaza to an siyar duk inda ka ji na siyar da kaza to an siya ko ba haka ba akwai wannan mun fahimta to da ka mu lura da wannan da kyau kamar yadda Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba wadarul bai ku bar kasuwanci ku bar cinikayya wannan lafazin yana nuna cewa kafin lokacin juma'a ne kuke yi kenan suna kasuwanci bayan an gama juma'a fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ku ci gaba da kasuwanci ashe lokaci ne da aka cire lokaci ne da aka cire a cikin lokacin hidindimun ku aka ce ku je ku ambaci Allah ku dawo amma idan kun dawo ku ci gaba da abin da kuka saba yi na neman falala da neman arzikin Allah subhanahu wa ta'ala idza nudiya lis salati min yawm al jum'ati fas'au ila dhikri llahi wa dharu al bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun wannan shine mafi alkhairin gare ku ashe shi ma kasuwancin akwai alkhairi a ciki akwai alkhairi akwai albarka akwai samun biyan bukatunku da ƙarin tattalin arziki a rayuwarku to amma gane cewa akwai alkhairin da shi ne mafi soyuwa ga ɗin mai hangen nesa wanda ya san irin arzikin da yake wajen Allah subhanahu wata'ala bai kamata wani abun duniya ya shagaltar da kai har ka rasa babban alkhairi ina fata mun gane wannan lafazin na zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yana tabbatar da cewa duk wani abin da mutum zai samu a duniya matuƙar ya zama sanadiyar katse alaƙar shi da Allah wannan abin ba sunan shi alheri ba mun fahimta duk wani abin da za ka samu a duniya amma ya zama sanadiyar lalacewar alaƙarka da Allah ya zama sanadiyar lalacewar lahirar mutum to wannan abin ba sunan shi alheri ba sharri amma idan ya zama na na same shi sai kuma bai hana ni samun alkhairi na ibada ba to a lokacin sunan shi alheri daga ina muka samu wannan saboda Allah ya ce zalikum khairul lakum wannan shi ya fi zama mafi alkhairi ashe akwai babban alkhairi na sama akwai alkhairi na ƙasa alkhairi na can sama mafi ƙololuwa shine samun yardar Allah samun rahamar Allah samun jin kansa alkhairi na ƙasa shine ɗan kasuwancin da kuke yi yanzu ɗan kasuwancin da kuke yi yanzu ku samu wata tsaba ya ansa sunan shi alkhairi ne saboda bai ci karo da alkhairin can sama da zarar ya ci karo to bai zama alkhairi mun fahimta fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ard lafazin qudiya ba ana nufin in aka biya bane kamar yadda Allah ya ce fa idza qadaytumus salata fadhkurullah ko fa idza qadaytum manasikakum idan aka kammala da yin haka fantashiru fil ardi kuwatsu a bayan kasa wabtagu min fadlillah ku nema daga falalar Allah wannan lafazin fantashiru malamai suna kirga shi daga cikin business strategies business strategy ma'ana hanyar neman arziki wannan cewa da bin hanyoyi daban-daban wajen neman arziki ku biyo ni me ake nufi Allah ya ce fantashiru fil ardi idan aka gama sallah to ku watsu a bayan ƙasa me yasa za ku watsu dan neman arziki duk abin da duk inda ka ji an ce a watsu ma'ana abu hanyoyi daban-daban ce wani fata yake sayarwa wani shadda yake sayarwa wani takalma yake sayarwa wani kaza wani kaza wani kaza hanyoyin kasuwanci daban-daban daga cikin strategies na business ko na kasuwanci kar ku dunkule a waje ɗaya fantashiru ko watsu a cikin watsuwarku akwai arzikinku akwai yalwatuwar arzikinku kar ku ture a waje ɗaya kar ku ture a layi ɗaya sannan shi kan shi businessin ko kasuwanci in za a yi ya kasance wanda suke waje ɗaya wannan yana kaza wannan yana kaza wannan yana kaza wannan yana kaza ban tashi ruhi ba a cikin lafazin ku watsu a bayan ƙasa akwai matso tunaninka ka matsa tunani kai tunanin idan na je gari kaza ko anguwa kaza me suke bukata bari in je da shi business strategy ka ɗauki abin da ake bukata ka kai inda ake bukata domin ya daraja ka ɗauki abin da ya yi yawa a wani waje ka kai shi inda yake da karanci din ya zama na balinsa da darajar ta sun mun fahimta yana cikin ma'anar lafazin fantashi ya sa sau da yawa in ka ji ana cewa ƙur'ani akwai komai a cikinsa to irin waɗannan gaɓoɓin wata kalma guda ɗaya amma idan ka dinga fasa ta kana bayyana abin da take ɗauke da shi sai ka ga ta fitar da wani ilimi ka cokan wanda yake gaban kai fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ku kalli lafazin fantashiru ku watsu wajen neman arziki amma wajen halartar zikirin Allah sai aka ce fas'au ku zo cikin hanzari zuciyarku ta zama ta ammanna take da ambatan ta kota amma wannan fantashiru intishar kawai ku watsu ba a ce fantashiru musri'i na cikin gaggawa ba kawai ku tafi ku wasu ne kamar yadda Allah ya ce huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dalulan famshu fi manakibiha ku yi tafiya amma a wajen ambaton Allah sai aka ce fas'au fi hazari mun fahimta wabtagu min fadlillah ku nema daga falalar Allah ashe neman arziki ba ba ba, ba laifi ba wasu daga cikin mutane idan sun ga wani yana kokarin rufa ma kanshi asiri yana tafatauci yayi nan yayi nan wajen neman arziki sai su ga kamar ya masa ba matsawa ba ce matuƙar yana kan turbar da ya kamata kamata matuƙar bai wuce gona da iri ba matuƙar bai shiga haƙƙin addininsa da haƙƙin lafiyarsa ba halalar Allah yake nema wannan yake nuna sai ka tashi inna sama'a la tumtiru dhahaban wala fidda sama ba sa ruwan sam ba sa ruwan zinari da azurfa sai ka tashi wabta mu bi fadlillah amma kuma wadhkurullaha kathiran ku yawaita ambatan Allah wannan lafazin na yawaita ambatan Allah wasu daga cikin malamai sun yi amfani da shi wajen tabbatar da cewa duk wanda yake son kasuwancin ce ya albarka to ya rika yawaita ambatan Allah saboda Allah ya ce ku je ku nemi falalan Allah sai ce ku dan jona kar ku manta fa da yawan ambatona kamar satar an sa aka baka an san kana neman falala to da cikin abin da zai taimake ka wajen samun falala da arziki shine yawaita ambatan Allah kuma wannan da misali haka ne fa'idar da suka ambata tana kan hanya yawaita ambatan Allah yana kawo yalwatar arziki yana kawo ƙarin buɗi yana kawo natsuwar zuci yana kawo albarka akan abin da ka samu kana shagonka kana jiran customers ka karanta qur'ani kai ta yawaita zikiri kai ta yawaita ambatan Allah can fil sai daga wani customer kila za a yi sati babu wani abu amma sai wani customer ne ya mutsa hazo ya zo wanda zai za ka manta da hularka a shagon mun fahimta to kuma koma ba haka ba asali kai ambatan dan neman yardar Allah mun fahimta kai ambatan dan neman yardar Allah dan neman samun kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala wabtagu min fadlillahi wa qurbani kathira amma wani irin ambato ambato mai yawa ambatan da muka ambata a baya lokacin da muke magana akan tasbihi tare da halartowar zuciya da sanin girman Allah da motsawar zuci lokacin da kake ambatan sunan Allah واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون تفلحون ku samu babban rabo rabo a nan sai ba ambaci me za ku rabauta da shi duk abin da sunan shi rabauta to ya shiga tun daga abin da ya shafi zuci kwakwalwa natsuwa farin ciki albarka a rayuwa samun arzikin samun yardar Allah abin da yake jiran ku a wajen Allah subhanahu wa ta'ala duka ya shi saboda haka jama'a daga cikin manya-manyan sakonnin waɗannan ayoyin bayan abubuwan da suke da alaƙa da sallar juma'a da darasa juma'a da martaba wannan yini shine yawaita ambatan Allah subhanahu wata'ala a duk inda kake a duk inda ka samu kanka wannan yana ƙara mu bawa kusanci da Allah subhanahu wata'ala yana ƙara albarka a cikin rayuwa na ɗauka za mu gama wannan surar a yau amma kuma ga shi lokaci ya mana halinsa idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan faɗin Allah subhanahu wata'ala wa ila ra'u tijaratan sai kuma ku shiga suratul al-munafiqun Allah ya azurta mu da kyakkyawan imani da kyakkyawan kusanci Allah ya azurta mu da neman yardarsa a dukkan ayyukan mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh